التصغير صغر نعم نعم نواصب الفعل المضارع مضارع قد كان ماضيه على أربعة تضم منه الأول نعم أربعة تضم منه الأول وبي ننصب لا من المثقل وبي إذا صدر في المس صدر في المسق في المستقبل ولن وكي وبي أن الذي استتر بعد الحروف ست وهي لا مجر بعد الحروف الست وهي لا مجر واو وكي إلا أو نعم واو نعم وأوك إلا أو إلى وحتى للحال والذي به أولت والواو والف بعد محض بعد بعد محض نفي نعم والواو والف بعد محض النفي والواو والفاء بعد بعد محض النفي أو طلب نحو دعاء والنهي وأعطف الفعل على اسم صرح وأعطف الفعل على اسم صرح وزم عدا النفي إن الفا طرح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانر الصبر الشابكوي ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin التحفة wardiya wallafar babban malami al'allama al'adib umar bin muzaffar bin umar wanda ake masa kuniya da abu hafsin ana mai laƙabi da zainuddini ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala an ta gaba ta yi nisa sosai a to wannan darasi insha Allahu ta'ala shi ne darasi na 22 a cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi mai albarka yau za mu tashi sabon maudu'i shine nawasibul fi'ili wato haruffa da suke yi wa alfi'ilul mudari nasba asali alfi'ilul mudari kamar yadda an ka karanto a baya idan ya kasance mujarradi to yakan zamo marfu'un a ƙarshensa to amma akwai nawasib wanda za su zo sai su canza mai hukunci daga, rufu'a zuwa nasaba haka akwai jawazim wanda su ma za su zo nan gaba bayan an kammala bayani akan nawasibu to akwai jawazimu alfi'il saboda haka nawasib jam'i ne na nasib nasibin jam'u nasibin ya an ce nasib shine mai yin nasaba guda ɗaya idan an ce nawasib da yawa kenan sannan alfi'il yana nufin alfi'ilul mudari domin shi nawasibu ke aiki a kansa kaga kenan alfi'ilul madi ya fita fi'ilu amrin shi ma ya fita waɗannan ba a maganan nawasib gare su saboda su mabniyai ne to amma shi alfi'ilul mudari idan an samu ɗaya daga cikinsu to za su zo sai su canza mai hukunci to shine sai ya fara da wata ƙa'ida mai mahimmanci cewa mudari'un ƙarika na madihi ala arba'atin tadummu minhu awwala tadummu minhu al'awwala shi alfi'ilul mudari' dama an san cewa akwai wasu haruffa da ake buɗe da shi da za su zo farkonsa wanda da ka gansu to za ka gano cewa wannan fi'ili fi'ilun ne mudari'un amma da sharaɗi su zamo na ziyada su ne hurufu na aitu akwai hamza akwai nunun akwai yawun akwai ta'un wannan su ake buɗe alfa'ilul mudari da su sannan kuma na ziyada ne suna daga cikin hurufu ziyada sa'altumuniha harufan ziyada guda goma wanda za mu karanta su nan gaba to su waɗannan harufa akwai lokacin da ya zan wajibi ka yi musu zamma akwai lokacin da kuma ya zan wajibi ka yi musu fataha wani lokaci ya za a ji kace wani lokaci a ji kace yiwu eh to shine yace mudari'un fi'ili mudari qad haqiqa kadi kana malihi wato qad haqiqa kana ya kasance madihi fi'ilinsa madihi fi'ilinsa madi ala arba'atin wato yana ɗauke da haruffa guda hudu duk sanda ka samu alfa'ilul mudari sai ya zan ƙarika na madihi ala arba'atin in ka koma kan mai sai fi'ilun madin sai ka gaina da harufa guda hudu to shine mala ya ce ta dummu minhul awwala harafin farko sai kai mai damma sai kai masa damma saboda min ruba'i ne ina misali kamar misali ka ce a abin nan yukurimu to idan muka ce yukurimu fi'ilun ne mudari'un menene mazinsa a karama kaga yana da harufa guda hudu akwai hamza ita ce daga cikin harufan mudara asali ita ce ɗaya daga cikin harufan mudara wadda an ka ƙara asalin fi'ilin karuma ne to amma saboda a samu wata fa'ida wadda da babu ta to shi yasa sai aka ƙara hamza ɗin ka ce karuma zaidun to wannan fi'ili ne lazim ba ya ta'addi zaidu ya zamo karimi amma in kana sun ka ce zaidu ya karrama wani to wannan ma'ana babu ta cikin karuma to sai a koma a aro shi wannan hamza sai a ce a karama zaidun amra zaidu ya girmama amu saboda haka wannan hamza ta mudara'a ita ta jayo mana wannan fa'ida in mun cire ta bayyuwa ka ce karuma zaidun amra haza la ya juzu to shi yasa sai malamai suka ce sai a aro hamza daga cikin haruffan na'aitu ko daga cikin haruffan ziyada guda goma to shi yasa karoma ba shi ake magana ba saboda in ka duba harufansa za ka ga uku ne amma akarama to za ka ga harufan guda hudu ne idan an hada da harafin mudara to shine in ka zo za ka mai da shi fa'ilun mudari'un sai ka ce yukurimu ba za ka ce ya karimu ba shine ma'anar tabummu minhul awwala harafin na farko sai ka mai dhamma sai ka ce yukurimu to da ka ga yukurimu to ka tabbatar da wannan fi'ili daga akarama ne daga akarama ne sannan in ka ga akarama sai an ka baka shi aka ce yi muna fi'ilun mudari'un da shi to sai ka sa mai ya'un tunda dama sharaɗi ne duk sanda za ka kawo alfi'ilul mudari' sai ka ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan harufa to sai ka aro harafin da ke munasaba da abin da kake son kasa ko hamza kai ko ya'un ko nunun ko ta'un ko ya'un sai ka samu wanda yake munasaba da shi sai ka sa kamar na wanda ke munasaba da akarama akarama zaidun amran to sai ka ce yukurimu zaidun amran zaidu yana girmama amru to haka fi'ilin katala kaga katala yana da haruffa guda hudu akwai kafin akwai alif akwai ta'un akwai lamun to sai aka baka shi aka ce ka maida mana shi fi'ilun mudari'un sai ka ce yu qatil yu qatil kaka ce ya haka fi'ilin karrama mudha'aful ayn karrama ba karuma ba kuma ba a karama ba a karrama da shi ma harufa sa hudu ne akwai kafin sannan akwai ra'un guda biyu sannan akwai mimu to shi ma in za ka yi mudari'insa sai ka ce yukarrimu yukarrimu yukarrimu siga ce wadda ke nuna aikin ya yawaita sosai an yukarrimu zaidu na amur ma'ana ya girmama shi ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba to shine wannan tada'ifin yake fa'idantarwa to shine sai a ce yukarrimu zaidu na amra to wannan ƙa'ida ce shi yasa can cikin nazumu al'ajirumiya mun karanta da yake magana akan alfi'ilul mudari ya ce wabtatahu mudari'an bi wahidi min alhurufil arba'iz zawa'idi hamzun wa nunun wa kaza ya'un wata yajma'uha qawli anaitu ya fata وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها مما سواه ملتزم to yace waftatahu mun karanta shi waftatahu malamai larabawa sun bude mudari'an fi'ilin mudari'i bi wahidin da ɗaya daga cikin alhuruful arba harufa guda hudu azzawa'idi na ƙari sai ya jiro maka su sai hamzun akwai hamza wa nunun akwai nunun kaza ya'un wata akwai ya'un akwai ta'un ya jima'u ha ƙauli a naitu zance na gaba ɗaya ya tara maka su a naitu shi kenan ka huta da ka haddace a naitu ka haddace hurufin mubara ka haddace su to sai ya ce mahallu shahid sai ce wa haisu kanat fi ruba'i duk sanda suka kasance a cikin fi'ili ruba'i mai harfa hudu to dam to za a yi musu damma shine abin da ibn al-wardi yake faɗa a nan tadummu minhu al-awwala da ka duba fi'ili kan mai sai madin kaga haruffansa sun kai hudu sai aka ce to mai dammuna shi fi'ilun mudari'un to wannan ya ko hamza ko duk kowane irin harafi ne to ka tabbatar da kaya mai dhamma ka tabbatar da kaya mishi dhamma to saboda haka a karama idan ka mai da damiri gare ka ukurimu za ka ci ukurimu ukurimu zaidan kakka ce akaramu zaidan ukurimu domin daga akarama ne fi'ilun ne muta'addin ka cire shi daga lazim to shi da sai ce wa fathuha yi mata fataha ɗaya daga cikin haruffan nan fi ma siwahu ga fi'ilin da bai kai baruba'i ba dama a gidan larabci fi'ili kashi uku ne ko dai fi'ili ya zama rubayi mai haruffa hudu ko an faɗi hukuncinsa ko kuma fi'ili ya zama sulasi mai haruffa uku kamar kataba kamar karuma kamar jalasa kamar ƙara'a wannan sulasi ne ko kuma humasi humasi wanda harufansa sun kai nawa sun kai biyar ina misalin shi shiko hmm? hmm? fi'ili an ka ce humasi mai harufa biyar mhm
in shakat
fi'ili subhanallah fi'ili kuma si
in daraja
fi'ili kuma si eh fi'ili khumasi wanda in ka duba harufansa harufa biyan ne shi ake bukata ba sai ka wani zane ba kwakwalwarka ba ta aiki hala kwakwalwa ga aiki yayi aha fi'ili mawasi khumasi kamin mu kai su dasi yanzu ba ku san fi'ili ba ku san fi'ili khumasi ba hmm? ba ba cewa an kai babu ba cewa an kai ba ku sani ba ai kowa ya sa akwai na'am wani irin fi'ili ne fi'ili ma zai muke bukata kana kawo mutane da sa'alu ne fi'ili ma zai fi'ili ma zai muke bukata fi'ilun ma zai to wace irin lalata ta wannan alfi'ilul khumasi shi zai buwaya gashi na cikin ƙur'ani gashi na cikin hadisai kullum ana ta karanta abubuwa hmm? hmm? wani irin fi'ili ne ya taɗa wa luna an mazi eh? eh? da kai da wannan dukkan zan rabkananu ke inda ba ku bambanci fi'ilun madin da fi'ilun mazari'un hmm? a ku bambance ba tun da ya an tambaye ku kun kasa kawo ba kai ka kawo fi'ilun mazari'un ka ce ta sa'alu ne shi kuma ya kawo fi'ilun mazari'un mu kuma madin muke bukata mun faɗi ruba'i mun ka kawo sulasi to sai muka ce a kawo mana humasi kamin mu je ga sudasi dama guda hudu ne daga sudasi babu babu wani harafi su bayi babu wani fi'ili su bayi so da haka wannan sai layin suna suna ana iya samun suna yana da harufa bakwai amma fi'ili daga harufa shida ne da na ziyada da na asali ko nawa an haƙara mai ba zai wuce su dasi ba misali kama ka ce in kasara in kasara in fataha in talaka eh kulluha humas to da shi kumasi da sulasi din can da muka ambata na kataba idan aka baka kataba an ka ce ka mai da shi fi'ilun mudari'un kassa mai ya'un wani harafi na mudara'a to wannan harafin sai ka yi masa fataha sai ka ce ya katibu jalasa ya jilisu kaka ce yu kama sai ka ce ya ƙomu ƙara'a sai ka ce ya ƙara'u to in ka koma kumasi shi kuma in kasara sai ka ce yan kasiru in fataha yan fatihu in talaka yan taliku to haka shi ma sudasi istagfara haza sudasi istagfara sai ka ce yastagfiru yastagfiru saboda haka cikin hududin nan banda ruba'i to kowannen su fataha za ka yi masa shine abin da yake faɗa abin da an karanta cewa wa haisu kanat fi ruba'iyin tubam su wa'annan harfa na mubara'a idan sun shiga ga ruba'i to sai a yi musu zamma wa fatuhuwa amma yi musu fataha fi ma siwahu ga fi'ilin da ba ruba'i ba kenan sulasi ya shiga khumasi ya shiga sudasi ya shiga multazam ya zan wajibi a yi musu so da haka duk sanda ka ga fi'ili to ya kokari ka gano menene madinsa in ka ga madinsa sai ka lissafa harufa nawa gare shi to idan an ce kamar sai fi'ilun mudari'un sai ka ɗauko ɗaya daga cikin haruffa na mudara'a wadda ka munasaba da abin da ake son a faɗa sai ka satu wannan harafin na mudara'a na farko sai ka yi ƙoƙari ka duba ha gani in madin kamin kamar sai mudari'un haruffansa hudu ne to sai ka yi dama ƙa'ida ta ce a yi dhamma in kuma akasin haka ne sulasi ne ka duba haga harufa ne uku ko biyar ko shidda sai kawa harafin fata ko alhariri ya faɗi wannan a cikin mulhatul irab yake cewa wa dhammuha min aslihin rubai misli yujibu min ajabat da'i wa ma siwahu fahaya minhu tuftatah wa la tubal akhaffa waznan amrajah ka qawlihim yazhabu zaidun wa yaji wa yastajishu taratan wa yaltaji yace wa dammuha min asliha rubai duk fi'ilin da asalin shi rubai to su waɗannan haruffa a ne musu damma sai ya baka misali misali sai ya ce yujibu ai daga min ajaba ne ajaba ka duba harufan hudu ne to mudari'insa sai ka ce yujibu to haka aqama sai ka ce yuqimu ajlasa yujlisu qatala yuqatilu qara yuqari'u khasama yukhasimu ila akhirih amma duk wanda ba wannan ba to sai ce mai fataha yana nufin sulasi khumasi sudasi sannan daga ƙarshe sai ya baka misalinsu sai ya ce ka ƙaulihim kamar zancensu ya zahabu zaidun a gani min zahaba sulasi ne eh waya jiwu daga ja'a ya jiwu yastajishu kaga ba a ce yu ba sai aka ce yastajishu wa yaltaji kaga da khumasin da sudasin duka harfan mubara'a fataha akai musu to wannan shine abin da mali yake magana a wannan baiti duka wannan karatu an yi shi ba wannan ya nuna ba kwa karatu in dai haka za ku ci gaba da yi to za ka shekara goma ko mustawar ɗalibi ba za ka taka ba idan har za a zo karatu a faɗi wata ƙa'ida mai matuƙar mahimmanci wadda za ta amfane ka wai ka zo ka yi sakaci da ita ka kasa tsayawa ka bibiye ta ka haddace ta har wani lokaci wata munasaba ta sa in an tambaye ka kai shiru da gum ko ka faɗi aka san abin da aka tambaye ka su wannan ko shekara nawa ka yi mustawa ta ɗalibin ilimi ba za ka iya takawa ba ilimi bai taruwa yana gaya muku gaskiya ilimi bai taruwa a haka wajibi ne ɗalibin ilimi duk sanda ya ji abu na fa'ida ya ƙoƙari awwala ya fahimce shi kuma ya haddace shi kuma ya dinga bibiya te masu tarin ana karatu aka tambaye ku abin da bai taka kara karya ba yanzu gashi an tambaye ku fi'ili khumasi wanga ya ce kaza wanga ya ce kaza babu wanda ya bada misali na kwarai to haka ina zamuna babu yadda za mu ji sau da haka duk sanda ka je an kawo wani abu mai fa'ida ko menene inda na ilimi ne to hawi an tafhabahu wa tahfazahu hibzan jayyidan yi ƙoƙari ka fahimce shi sannan kuma ka haddace shi to da haka ilimi ke taruwa amma ɗaya a yi karatu ka koma ɗaya ka yi jifa da littafai wai kana tahowa makaranta wannan bai da wani amfani amfanin karatu da tahowa makaranta a ganka kana ci gaba abin nan da ake koya ma a ganka kana ɗabbaƙa shi kuma ka fahimce shi kuma ka haddace shi mu abin da an ga koya mana kenan saboda haka ya kamata ku gyara kana da uzuri in an kawo abin da baka taɓa ji ba amma abin da an karanta ba ɗaya ba ba biyu ba haba to wani uzuri gare ka kuma baka da uzuri tuni al'amurra mamaki suke bani ban san mina na ke damun ku ba kuna da matsalar kwakwale ne ko yaya ban sani ba wallahu alam ko karatun ne ba ai birkita takardu na aka ban sani ba eh to gaskiya wannan ba daidai ba ne a yi ƙoƙari a gyara in har ba a gyara ba so za ku wahala kanku ne za ku bata makanku lokaci tunda ana rakodin ni ba zan don al'ada ta ni ina karatu ni gaba ɗauka abu da mahimmanci rufe karatu nake yi to amma ko ba ku ba akwai waɗanda su na san suna amfana kuma ina ganin amfanin ba tare da su muke muna karatun ba amma kuma suna can gehe wasu sun mafi ku amfanuwa da karatun akwai wanda ya tura sako ya ce duk sanda zai saurari ibn al-wardi littafi ne ka ɗaukowa na rubutu da biro ya kunna karatun namu yana saurare yana fitar da fa'idodi yana rubutawa a zare yake har cikin gurb an sabo ya ɗin shi lokacin kowa ya ji ban taɓa ganin shi bai taɓa gani na ba kuma yanzu haka ana gama karatun ga zai saurare shi yana cikin waɗanda ma sun damu da a karanta wannan littafin a sauke shi sunan samala ibrahim zariya yake ka gani ba a koya hika amfanuwa da abu to me amfanin ka kai ɗanwar duka duka baiti nawa ne duka duka fi sabilillahi to Allah ya sauwaka amma in haka kuke yi gaskiya kuna ba ni tausai ga hausunku sun fara wa'azi kuna karantarwa har ka zo kana sakaci kana wasa da abin da yake da mahimmanci wanda za ka kare makanka mutunci to wannan a ya yi wannan shimfiɗa ce saboda ba ta cikin abin da babin ya ƙunsa na bayani akan huruful mudara'a da kuma yadda za a yi dabdinsu yadda za a yi shakalinsu to amma ya kawo ta saboda fa'idatta don karkaje kana kurin kai malamin na hau kake amma kuma idan an baka kharaja an ka ce kamar sai fi'ilun mudari'un da istakharaja baka san yadda za ka yi ma ya'un ɗinsu ba shin ya za ka ce koyu to shi yasa ya kawo maka wannan ko a kharaja muna da a kharaja muna da kharaja muna da istakharaja kaga a fa'al guda uku ko wani ma'anar saraban to ko wani an ka ce maka ka mai da shi fi'ilun mudari'un misali ka sa mai ya'un to sai ka duba wanda as-sulasi harafin sai kai mai fataha wanda akhumasi ko sudasi kai mai fataha kamar kharaja sai ka ce ya kharuju istakharaja sai ka ce yastakhariju akhraja sai ka ce yukhriju yukhriju to wannan shi abin da yake son magani yanzu zai shiga bayani akan babi a to sai malam ya ce wabi an da harafin an in sif كوا فعل مضارع نصبة أي انصب الفعل المضارع العاري من سبب البناء كوا فعل مضارع نصبة wanda yake ya tubanci ya ya ya ya tsiraita daga wani dalili na cewa a gina shi domin cikin cikin ayyuka na mudari'ai akwai fi'ili mudari'i wanda wani lokaci zai kasance mabni kamar an sa mai nuna taukidi ko an sa mai nuna niswa to sai ce daga cikin nawasibu na alfi'ilul mudari akwai an akwai an amma an din nan sai ya ce ma laminal musaqqali banda wadda an kai takfifinta daga tashdidi akwai an mukhaffafa ko tafsiri kake karanta sai ka ji an ce an mukhaffafa min sakila ma'ana asalinta an naci amma saboda wani dalili sai an kai takfifi sai an ka ce da sai aka ce an to duk an ɗin da adda wannan siga banda ita kamar misali inda Allah ke cewa alima an saya kunu alima an saya kunu to wannan an mukhaffafatun ce mina sakila asalinta alima annahu saya kunu to sai an ka yi takfifi sai aka ce alima an saya kunu so da larabawa galiban duk abin da ya yi nauyin faɗa to sukan sassauta shi to wagga an ba ta yin nasaba shi yasa aka ce saya kunu ba ce saya kuna ba irin su afala ya rauna Allah ya riji'u ba ce Allah ya riji'a ba to ban da wagga an ba ita malan ke magana ba ba ita malan saboda haka babu ruwanmu da ita kenan ko to shi yasa ya togace maka ita misali kamar ka ce amartuka an ta koma na umarce ka ka tashi tsaye to kaga wannan an ba mu khaffafa ce mina sakila ba shi yasa ya zan wajibi ya kuma din nan ka ce ya kuma amartuka an ta kuma farihitu an tanjaha filimtihan zan yi farin ciki idan har ka samu nasara ga jarabawa ko afrahu an tanjaha filimtihan ina farin ciki idan ka samu nasarar cin jarabawa to sai ka ce farihitu ko afrahu fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر أن سيكتي حرف نصب ومصدر aiki biyu take harfu nasbin wa masdarin ko kace masdariyun harfu nasbin masdariyun mabniyun ala sukuni tanjaha sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirih litajarrudihi an aljazimi wal khuluhi an nunay tawkid wa nun an-niswati wa huwa sahihu al-akhir to shine abin da mala yake magana anan saboda haka ya togace muna an mukhaffafa min saƙila alamar da ke sa a gane an mukhaffafa min saƙila shine suka ce a ga fi'ilin alima ko ya alamu ya biyo kaminta ko kuma kana ko sai ya kuni kamar can ayar da mun ka ba da misali to sai malam ya ce wa bi izan hakanan ana yin nasba ga alfi'ilul mudari da mi izan ita ma izan tana yin nasaba ko amma tana da sharuɗa guda biyu ga sunan ya ambata ya ce suddira idan an kawo ta farkon jawabi ga sharaɗi fil mustaqbali kuma ya zan fi'ilin nan da za ta wa nasaba bai auku ba zai auku nan gaba ba hal ba ne kai ya zamo hali idan ya zamo hali yanzu yana na yana aukuwa to ba ta yi masa nasaba sai dai ya zannan gaba zai auku ka ƙaulika kamar ka ce misali liman ƙala a zuruka gadan abokinka ya ce da kai a zuruka gadan sai ka ce da shi ukuri maka izan ukuri maka a gani zan girmama ka kaga aikin bai auku ba mustaqbal ne tunda sai ya sai ya kai ma ziyara sannan zaka mi zaka girmama shi to sai ka ce azuruka wannan mai irabin irin sadazu izan sai ka ce harfu nasbin ko harfu nasbin shi ma masdariyun ne yana iya zama masdari ko domin azuruka gadan zai iya kasancewa ikiramuka alayya girmama ka ya waje ba a kaina duk da bai cikin bai cikin mazdarai dama ma'anan mazdari ita an dalilin da yasa aka ce mata mazdari saboda ana iya ɗauke ta da fi'ilin kuma a kawo mazdari ko ma'ana ta tabbata lafiya lau to izan ba ta ciki to sai ka ce harfu nasbin mabniyun ala sukuni ukuri maka ukurima sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun bi izan wa alamatu wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirih litajarrudihi an aljazmi wa likhuluhi an nunay at-tawkid wa nun an-niswati wa huwa sahihu al-akhir wa huwa sahihu al-akhir ka ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به maf'ulun bihi to wannan shine abinda a ake nufi amma in ta zamo tana dalala akan hali ba ta nasaba ina misali kace da abokinka ana uhibbuka ana uhibbuka sai ce izan wallahi usaddiquka to ba za ka ce usaddiqaka ba sai dai usaddiquka nan ba za ta yi aiki ba ina son ka sai ka ce da ni wallahi ina gasganta ka ma'ana hali na yanzu nan ina gasganta ka ba wai nan gaba zan gasganta ka ba kun ga sabanin sa'a zuru ka gadan kaga ai ban mai ziyarar ba saboda haka jawabin kuma ba zai tabbata ba dole sai mi sai sharaɗin ya tabbata to sai ka ce da ni izan ukuri maka amma uhibbuka ana uhibbuka sai ka ce menene wallahi izan usaddi kuka nan ba za ta yi aiki ba saboda fi'ilin usaddiku a nan ya dullu alal hal ya dullu alal hal halin da ake ciki ba yana nuni kan cewa nan gaba ba ba haka yake nufi ba to in ta cika waɗannan sharuɗa sannan ne za ta yi za ta yi aiki sannan abin da ake nufi an ta kuna musaddara shine ta zo farkon jawabu sharɗi yanzu can da aka ce sa'a zuru ka gadan to ya zan farkon jawabi ita za a fara ambata ba a yi fasulu tsakaninta da jawabu sharɗi ba sa'a zuruka gadan ko sai ka ce da shi izan ukuri muka kaga ba a shigar da wani abu ba amma in ka ce izan sai ka shigo da wani abu sannan ka kawo jawabu to ba ta aiki ba za ta yi aiki ba to shine ma'anar suddira eh ya zamo ta zamo farkon jawabi ga fi'ilin sharadi eh, jawabin sharadi sannan kuma fi'ilin ya zan yana dalala akan mi istiqbali mm. akwai misali a ƙur'ani irin su wa izan la yalbasu kira abdullahi dan mas'ud yakan shafe nonon irin su fa'izan la yu'tunan nasa na ƙira to shi ma an jiyo ƙira'a tare da shafe nonon madadin yu'tuna yu'tunan nasa to sai su ce la yu'tun nasa na ƙira sai su shafe nonon to daga ciki akwai lan wadda ita ta shahara kowa ya santa kamar faɗin mutanen annabi musa lan nasbira ala ta'amin wahidi kaga lan sai ka ce harfu nasbin wa nafiyin wasu kibalin aiki uku take yi tana nasba tana nafiyu sannan ta dullo ala kibalin amma ba ta kore abu har abada kamar yadda wasu da dama suke faɗa. wannan kuskure ne ibn hisham rahimahullahu ta'ala a littafinsa mugunin labibi an kutubil aribi to ya yi bayani akan haka cewa lan ba ta kore abu har abada kawai dai tana kore abin da zai zo nan gaba haza huwa al'aslu to in ka ce lan azahaba ila suki bai yiwa a ce ai kana nufin har abada la kawai ne ba za ka je kasuwa ba zai iya yiwa gobe kake nihi zai iya yiwa banda gobe zai iya yiwa iya adadin da aka kaddara eh to shine lan sai ka ce harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin mabniyun ala sukuni nasbira fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم ولخلوه عن ني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر to daga ciki akwai lamu jar lamun tajarra akwai to akwai kai kamin lamu jarrin ko akwai kai wadda ake kira at-ta'aliliya at-ta'aliliya kamar ka ce ji'itu ilaika kai a ta'allama ko na zo zuwa gare ka kai a ta'allama don in koyi karatu sai ta ma tana yin nasba a gaba ka ce kai a ta'allama ba sai ka ce kai a ta'allama to wannan kenan saboda haka tana yin nasba e, za ka ce kai harfu nasbin hmm? wa ta'alilin mabniyun ala sukuni a ta'allama fi'ilun mudari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirihi litajarrudihi عن الجازم ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر أنشي أصلا كيفك to sai an kai takhfifi sai aka shafe fa'un sai aka ce kai amma asalinta kaifaci haka wasu malaman luga suka suka ambata to saboda haka ita ma tana daga cikin nawasib tana daga cikin nawasib to wannan su ne guda hudu allan izan kai suke yin nasaba da kansu duk wani nasibi da za a ambata nan gaba to ba shi ke yin nasaba ga fi'ili da kansa ba akwai wani abu da an ka ɓoye ƙarƙashinsa ko baya gare shi amma su waɗanga kai tsaye suke yin nasaba ga alfi'ilul mudari bisa ga mazhabar malaman basara amma su alkufiyuna malaman kufa sun tafi kan cewa a'a dukkanin haruffa na sauran guda shidda da sun ka rage da za a ambata nan gaba su ma suna yin nasaba da kansu to amma nan malam sai ya ɗauki mazhabar malaman basara masu cewa hudu dinnan suke yin nasaba da kansu sauran shidda dinnan dukkaninsu suna yin nasaba ne bi an mudumara bayan zuwansu mm. kamar yadda za a yi bayani insha Allah ta'ala to shine malam ya ce wabi an hakanan ana yin nasaba ma'ana insib ka yi nasaba ga fi'ili bi an da an wace an ce allazistatar wadda ta ɓoye ba a ganinta ba wacce an da ta gabata ba a ita ai ba a fili take ba to ita wannan ɓoye take ko ka duba ba ka ganinta amma kuma ta yi aiki wani abu kagargaga na malaman na hau babu abu amma kuma ya yi aiki ko ka duba ba ka ganin shi amma kuma wai amili ne shi ne ma ya ce ba'adal hurufi sitti kuma an dinnan tana yin nasaba bayan wasu haruffa guda shidda za ka ga kamar haruffan sun kai nasaba amma ba su bane ita ce ita kuma ba ga fili take ba an ɓoye ta sai ce da kai wahaya lamujar akwai lamujar lamun ta jarra ba waccan lamun ta huruful jarra ba ba ita ake magana ba a wata lamun ce da ke shiga ga alfi'ilul mudari' kashi hudu take ita ita wannan lamul jar lamul jar na farko akwai lamul ta'alili na biyu akwai lamul aqibati na uku akwai azza'ida na hudu akwai lamul juhudi duk wannan suna ƙarƙashin lamu jarɗin nan da ya ambata kuma dukkanin dukkanin nau'ukanta to an ita ke yin nasaba wagga an da ya ce muna ɓoyayya misalin ta ta'alili kamar faɗin Allah ta'ala wa anzalna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi litubayyana linnasi asalin zancen li'an tubayyana linnas to li din nan za ka yi cewa lamu jarrin ko ka ce lamu ta'alili mabniyun alal kasri tubayyana fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudmara ba'ada lamu ta'alili a gani saboda haka ka ce mansubun bilami ta'alili wannan mazhabar 'yan kufata amma mazhabar 'yan basara to za su ce fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudmaratin ba'da lamin ta'alili jawazan halat ne a ɓoye ta in ka gara ma kana iya bayyana ta to lamun ta farko kenan sai lamun aqiba can Allah ta'ala yana magana kan mutanen fir'auna ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazan liyakuna ai li an yakuna wannan lamul aqiba ake ce mata don su ba sun ɗauko annabi Musa bane don ya zama musu bakin ciki bal ma aka san haka ne sun cince shi ne tsammanin su zai zama musu abin farin ciki to amma daga ƙarshe fa sai zo musu aduwan wahaza to li yakuna ai li an yakuna to wannan ana kiran da lamul aqiba akwai za'ida yuridu Allahu li yubayyana lakum suratul nisa li yubayyana lakum wannan li za'ida ce ma'anar za'ida an kawo ta don a ƙarfafa wata ma'ana shi ake nufi da za'ida ba abin da bai da amfani ba duk abin da gani cikin qur'ani yana da amfani kuma yana da fa'ida don kaka ji an ce za'ida sai ka ɗauka wai ai a ba wannan malamai suke nufi ba to shi ma liyubayyana li sai ka ce lamun za'ida gani? يبين فعل مضارع منصوب بأن بأن مضمرة بعد بعد لام الزائدة جوازا سيتهد لام الجهود إذا تهيوا ita kuma ana gane ta da gabatuwan nafayi za ga ko dai ma ko la sun gabace ta na nafayi kamar faɗin Allah ta'ala وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليطلعكم على الغيب to duka wannan la la li din nan lamul juhudi ce ma'anar juhudi ana nufin annafi korewa saboda korewa ya gabace ta kaga wa ma kana kaga mata gabata to wasu sun kara sun ce kuma banda na fayi sannan kuma da kana ko yakun kamar can lam yakunillahu liyaghfira lahum to da kana da yakun duk guda ne inda an samu na fayi to duka nan kaga fi'ilun mudari'un yayi nasba li yu'adhibahum li sai ka ce lamul juhudi mabniyun ala al-kasr yu'adhiba فعل مضارع كو منصوب بأن مضمرة بعد لام الجهود وجوبا ita wannan wujuban ce haramun ne a bayyana ta eh amma da talamu ta'lili da talamu aqiba da lamu za'ida jawazan amma talamu juhudi wajibun wajibul istitare ne dole a boye ta dole a ɓoye ta to duk wannan karkasuwan guda hudu duk shi yake nufi da wala mujar to to sai malam ya ce wa'au hakanan cikin a cikin adawatu da ke wa fi'ili mudari nasba akwai au wadda za ta zo bayan an mudumara ita ma ba ita ta yi nasaba ba akwai an mudumara baya gare ta amma sai ce maka ba hako ce au ba au kala-kala ta wace iri kake nufi mala ya ce ka illa au ɗin da za ta zo da ma'anar ka illa au ila ko au ɗin da za ta zo da ma'anar ila to ina misalin au ɗin da za ta zo da ma'anar illa shine kamar ka ce la'aqatulannal kafira au yuslima sai na yaƙi kafiri sai dai in ya musulunta eh to wannan au yuslima ma'anarta illa an yuslima hmm? to au ko au sai ka ce mi me ne rabin au eh? me ne rabin au arhu ita ta yi nasaba to ka ce arhu nasibin kuma eh au sai ka ce harfu ta khayirin in li'irabi za ka yi na albasariyun sai ka ce harfu ta khayirin an gani? mabniyun ala sukuni in kuma li'irabi za ka yi na in kuma sai ka ce au harfu nasbin to ba shi muke nan ba shi malam bai magana ce ba harfu nasbin kenan yanzu ita ke nasaba da kanta a wurinsu su can malaman kufa to ba wannan mazahaba muke ba mu muna kan mazahabar basara saboda haka au ba ta yin nasaba da kanta ba ta yin nasaba da kanta to in ka ce au harfu ta khayirin duk da nan ba ta zaɓi ake nufi ba akwai au wadda za ta zo don zaɓi misali a ce da kai yi kaza ko kaza sai a baka zaɓi to kenan in ka ce harfu ta khayirin ka maishe ta ne ga asalinta ma'anata ta asali ba ma'ana ta cikin siyaƙi da ta zo a nan ba don in ka ce harfu nasubin kuma ka dawo ka ce usulima kuma ka ce abin da ya mai nasaba an muzumara to kaga an samu tifka da walwala kenan harufa biyu sun kai nasaba da au da an tun da au an dinnan akwai ta tana nan dole a kaddara ta wal muqaddaru kal mazkuri duk abin da za a kaddara to kama ambace shi yake an fahimci wannan to saboda haka idan ka ce au harfu nasbin to sai ka yi la'irabin kufa in kuma ka ce au harfu ta khayirin ka koma ga asali asalinta uslima au yuslima yuslima fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudmaratin ba'ada wujuban to ina misali inda za ta zo da ma'anar ila shine kamar faɗin mawaƙi la'astashilanna sa'aba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri yace la'astashilanna sa'aba sai na nemi sauwaƙewar wahala ta koma mai sauƙi au udrikal muna ai ila an udrikal muna saboda haka aunan bai ma'ana ila an har sai na samu cin cimma gurace-gurace na to sai ka ce udrika fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudmaratin ba'ada au wujuban ba'ada au wujuban na'am to sai harafi na gaba ya ce wahatta kenan dai mun ji au kala biyu ce akwai mai ma'anar illa akwai mai ma'anar ila to duk auɗin da bata da ma'anonin nan guda biyu bata yin bata nasaba ka kiyaye wannan ka'ida shi yasa mun ka kawo misali akwai wani ma mawaki da ke faɗan wa kuntu iza ga mastu ta ƙaumin kasartu ku'ubaha au tastaqima au ai ila an tastaqima sai amfani da au to sai hatta wa amma hatta amma ita hatta wadda ita ma an ce tana yin nasaba ko to ita ma bisa sharuɗa shine ya ce lal halu banda inda ta biyo bayan fi'ili mudari wanda ke nuni akan hal halin da ake ciki kenan sai fi'ili wanda yake mi mustaqbal banda fi'ilin da ba mustaqbali bane ya dullu alal hal ya dullu alal hal kamar misali kace la'asiran na hatta ta garuba shamsu zan yi ta tafiya zan yi ta tafiya har sai rana ta faɗi kenan lokacin da yake magana rana ba ta yi mi kaga fi'ilin ya koma mustaqbali to shi yasa zai ce ta garuba hmm? ta garuba sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudmaratin ba'da hatta wujuban kamar da dai aka yi ta bayani shi yasa ya ce lalhalu banda inda ta zo tana nuni akan hali ina misali inda ta zo tana nuni akan hali kamar ka ce sirtul bari hata ilal madinati hatta adakhuluha al'ana ma'ana na yi tafiya daren jiya zuwa madina eh? hatta adahulu kakka ce adakhala eh saboda abin ya riga ya wuce tunda daren jiya kace kenan tahiyar ta riga ta yi mi ta'o kaga bai zama mustaqbali ba to nan sai dai ka ce hatta adakhaluha eh hatta adakhaluha hannun shige madina din ko kuma kace marida zaidun hatta la yarjunahu zaidu ya rashin lahiya sai da masu jinya ta ma sun kaɗe bai tsammani aga hatta la yarjunahu ba za ka ce hatta la yarjuhu ba ke an fahimci wannan hakanan wallazi bihi awwalta sannan kuma banda kuma fi'ilin da kana iya tawili ne da hali shi ba hali ba ne amma kana iya tawilin shi ka fassara shi da hali idan ya za ana iya tawilin shi da hali a abin ya auku amma sai an ka nuna kamar yanzu yake aukuwa kamar can faɗin Allah ta'ala da ya ce wa zulzilu hatta ya ƙulu akwai kira'a ya ƙulu ya ƙula duk akwai to ƙira'a wanda ya ce hatta ya ƙulun rasul shi yana itibari da cewa ya yi tawilin kamar abin na yana aukuwa alhali kuma ya riga ya auku tunda an ce wa zulzil an girgiza su ta hanyar tsoro saboda haka an riga an yi kenan hatta ya ƙulun rasulu eh har manzo ya ce kaga sai aka nuna kamar yanzu na yake faɗa ko to shi kuma wanda ya ce wa zulzilu hatta ya ƙula to shi ba ga fasara zai yi ba ma'ana za a girgiza su za a girgiza su har sai manzo ya ce kenan nan gaba bai ce ba kaga da bambancin to in ka zo tafsiri tafsirinka ƙira'ar da kai shi zai fasara ma wace kake nufi to shi ne yake nufi wallazi bihi awwalta eh wannan aya in ka tawilinta da cewa hali ce to babu lahi sai ka karanta da wa zulzilu hatta ya ƙulun rasul wallazi na ma'ahu mata nasarullah to wannan kenan to sai malam ya ci gaba da cewa walwawu walfa'u ba'da mahadin nafi haka daga cikin nawasibul fi'ili wanda an ke ɓoyewa baya gare su akwai wawul ma'iyya wadda ake kira da wawul musahaba wawul musahaba amma sharaɗinta shine ba'ada mahadin nafi ya zan nafayi tsintsa tataccen nafayi ya gabace su da kuma fa'us sababiya ita ma ya zan nafayi ya gabace ta nafayin kuma shi ma tsintsa ko da an samu nafayi in muka duba maha gaba tsintsan nafayi ba ne kila asma'ul afa'al ne aka yi amfani da su irin su sa irin su alaika da makamantansu aka zo da su to ba su za su hana ma ita wawal ma'iya da fa'u sababiya su yi tasiri kamar na wawul ma'iya faɗin Allah ta'ala da yake cewa can alu imrana ne ina ji walan ma ya alami Allahu na jahadu minkum wa ya alama sabiri to lafazin wa ya alama sabiri na wawul mai iya ce ba wawul adafu ba ce eh wawul ba iya ce haka nan in kace da mutum kaga an samu nafayi ko eh tun daga lam ta zo wa lamma da lam da lamma duk suna na fayi eh wa lamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lama to wa ya'lama wannan wawu wawu al-musahaba ce wawu al-musahaba ce haka nan tafa'u sababiyya kamar la yuqda alaihim fayamutu ba za a hukunta musu mutuwa ba balle su mutu to fa'u sababiyya ke kaga shi ma nafayi ya gabata la yuqda eh an kore sai ka ce faya mutu ba a ce faya mutu da ba to fadin nan sai ka ce fa'u sababiyya ya mutu sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun bi an مضمرة بعد فاء السببية وجوبا وعلامة نصبه حذف النون شاف نون دين da akai ko kuma wala tataghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi ka gani to wannan hani kenan wanda yana cikin abin da zai ambata nan gaba au talabin ko kuma ya zan sun zo bayan ɗalabi nema kamar can fahallana min shufa'a fayashfa'u lana istifhami ne wannan ɗalabi ne dama da istifhami da tahabidi da tamanni duk layin ɗalabi suke can a ilimin balaga to ka gani fahallana min shufa'a sai aka ce fayashfa'u ba ce fayashfa'una ba fayashfa'u lana to fa sai ka ce fa'u sababiyya mabniin alal fathi yashfa'u sai ka ce fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratin ba'da fa'i sababiyya wujuban wa alamatu nasbihi hasfun nuni ala akhiri ko kuma tamanni guri laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa ai fa asaddaqu ne amma saboda a kwadaitarwa ya gabace shi abinda ake kira da at-tahdhidu a wurin malaman balaga ko al-haddu ko at-tahdhidu shine laula eh laula akhartani eh ka gani to shi yasa can da aka zo jawabu shadi sai aka ce fa as-saddaqa fa sai ka ce fa us-sababiyya mabni ala al-fatihi as-saddaqa fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratin ba'da fa'i sababiyya wujuban wa alamatu nasbihi al-fataha ko kuma irin su ya laita ni kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima fa'afuza tamanni kenan ya laita ni ina da a ce ni kuntu ma'ahum na kasance tare da su lokacin da suka je yaƙi fa'afuza ni ma in shiga cikin masu samun ganima haka fa'afuza to wannan duk ya shiga ƙarƙashin ɗalabi kenan hakanan addu'a shi ma addu'a na ciki in du'a'i ya gabata kamar ka ce misali rabbi gifirli ko fa'ada halal jannata rabbi gifirli fa'ada halal jannata ya ubangiji na ka gafarta min sai in shiga aljanna asalinsa fa'a da khalu ne min dakhala adakhalu to kaga an samu du'ai to fa sai ka ce fa'us sababiyya adakhala fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudmaratin ba'da fa'is sababiyya wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahira ala akhirih baka san nahawa ba kana da matsala to nahayi ya riga ya gabata irin su wala ta tsagau fihi fa ya hilla alaikum gadabi ko da haka ya riga ya gabata to sai na ƙarshe wa atifil fi'ili alasmin surriha wa atifil fi'ili hakanan da harafin da ke yin adafi da fi'ili wa atifil fi'ili alasmin surriha to abin da yake nufi da atifil fi'ili wata wawunta wadda ke yin adafi da fi'ili alasmin akan suna surriha wanda aka bayyana banda suna kenan da miri dole sai an samu suna wanda yake mai sarihi asali in za a adafi a yi adafin suna akan suna fi'ili akan fi'ili to sai aka samu wata wawun ta zo sai ta yi adafin fi'ili akan wani suna wanda ya gabata kawai misali faɗar matan nan da ake kira mai sun alkalabiya ta ce lalubsu a ba'atin wata ƙarra aini a habbu ilayya min lubsu shufafi ko shufufi a habbu ilayya min lubsu shufufi an ce kamar da suke kawo a kisa mu'awiyar lokacin da yana gwamna a sha sai yasa an ka ɗaura mai aure da ita ita kuma tana ƙauye tana daga cikin ƙabilar kalbu to da aka ɗaura mata aure da shi ba ta son mu'awaya ga dukiya ga daula ga kome ashe wani ba ƙauye take so bai da kosisi amma nan ga daula ga komi gwamna ne to shine ta zo wata rana shi mu'awayan sai ya ji ta tana waƙe tana la lubsu a ba'atin wata ƙarra aini a habbu ilayya min lubsu shifufi ta ce wallahi in samu bargo in yi riga da shi in dai zan samu kwanciyar hankali in ga abin da nake so ta ce to a habbu ilayya ya fi soyuwa gare ni min lubsu shifufi daga a kawo ni gidan daula in sa lesi da atamfa mai taushi da waye-waye sai in samu kirgi bargo mai karhi ma'ana wai ta samu talaka wanda take su wanda bai da komi cikin talauci in dai idanunta za su zamna cikin barin ciki to ya soyuwa zuwa gare ta to mahallin shahid lalubsu aba'atin sai ce wata ƙarra aiwa an ta ƙarra aini to lubsu shine ismun da aka yi tasirihinsa an gani suna ne lubsu tunda mazdari ne to wata ƙarra shi ko ma'adufin ne a kansa ma'adufin ne a kansa an fahimci wannan sau da haka ita ma kamar wawul ma'iyya take kamar wawal ma'iyya take wadda an ka bada misali a ɗazu to sani wa'in ga hukunce-hukunce yana taimaka maka wajen fahimtar ma'ana yanzu an ce da kai misali ko la ta shirabin labana la ta akulis samaka wata sharaban labana la ta akulis samaka wata sharabin labana la ta akulis samaka wata shirabin labana jimloli guda uku kuma kowace ma'ana tara wani iri ɗaya ne to na hau shi zai tattance maka kaza ma'ana ta kaza kaza ma'ana ta kaza ka ce la ta akuli samaka wa ta sharaban labana to wannan wawul ma'iya kenan kar ka zo kana cin kifi kuma kana shan nono the same time la ta akuli samaka wa ta sharabul labana to nan an hana ka cin kihi amma an baka dama ka sha nono karka ci kihi amma sha nono wata sharabu sai zan wawo lissainaf la ta'kuli samaka wa tashrabil labana to sai zan wawo al'ataf karka ci kihi karka sha nono duka an hana ka to ka'ida na hawiya ita za ta tantance maka ma'ana shi yasa in baka san nawa ba abin tausayi haki miskini haki to mun gane abin da yake nufi nan ko wa atifil fi'ili alasmin surriha to shine misalin da mun ka kawo to daga nan dai sai mu'awai ya jiya sai ya ba ta takarda ya sallame ta ko da ya sake ta an ce tana ɗauke da cikin yazidu ɗansa da ta koma can ƙauye can ta haife shi wajizim adan nafi inil faɗurriha to ga wata ƙa'ida kuma ya ce ka yi jazma ga jawabu sharɗi dama muna da fi'ilu sharɗi sannan kuma muna da jawabinsa ko a can cikin nawasibu za mu ga duk nasaba an kai ta masa ko ko ba nasaba an kai masa ba kaga nasaba an kai masa to nan akwai sadda kuma za ka yi mai jazama saboda wani dalili saboda wani dalili shine ce wajizim kai jazma adan nafi amma ga abin da ba na fayu ba banda korewa kenan hani ya shiga ɗalabi ya shiga to ka yi jazama ga jawabin sharɗi a wajen ɗalabi ko wajen hani inil faɗin riha in ba a kawo fa'u sababiya ba in an yi jifa da fa'un kamar can faɗin Allah ta'ala ta harshen fir'auna da yake ce ma jama'a te zaruni aqatul musa ce ku bar ni in kashe musa kaga zaruni fi'il sharti ne eh saboda ɗalabi ne nema ne ku bar ni a tura ma waya hana ka barazana ɗaya ta irin ta manya sai ce akatul musa bai ce akatula ba me yasa saboda babu fa'un amma inda an sa fa'un zaruni fa akatula za a ci zaruni fa akatula musa amma tun da an yi jifa da fa'un a nan ga jawabin shaɗi shi da aka tuntu shi yasa aka yi mai jazma amma inda kuma fi'ilan an kawo shi da siga ta nafayi to hawayo kuma ba za a yi ba za a yi jazama ba ba za a yi jazama ba to wannan shine abinda yake magana a nan to duk sanda kaga sharaɗi to sai ka kalli jawabin sharɗi abu bi kawai za ka kalla idan abin da ya gabata ɗalabi ne nema ko hani sannan aka zo ga jawabin sharɗi ba a gwama ya shirya fa'us sababiya ba to sai ka wafe ilin jazama amma in hani ne ya gabace shi da ba za ka yi masa jazama ba hakanan kuma ko da ɗalabi ne nema ne ko kuma hani amma sai ya zan akwai fa'un to shi ma sai ka mai nasaba shi kenan kamar misalin da aka bai da ba ƙur'ani na ba za ka yi cewa wa ƙala fir'aunu zaruni fa'aƙatula musa fa'aƙatula musa eh an kun fahimci abin ko? to wannan ke to kamar babin ya ƙare ko? na'am kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana kan cin tafarnuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man akala min hazihi shajarati fala ya qaribu fala ya qarub masjidana duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa to kare kusanci masallacinmu to mahallu shahid fala ya qarub me yasa aka yi jazma yawwa a gani an samu dai na fayi zaka ci akwai fa'un fala yawwa saboda haka dalilin da yasa saboda an samu to wannan shine hani hani za ku ce ba na fayi ba eh sannan akwai ruwaya kuma fala ya karuba masjida na akwai wannan riwaya da nasba fala ya karub fala ya karuba ko wace riwaya akwai
Mm.
to akwai tambaya hmm? na'am saboda matsalar tana da saɓani wasu wasu sun tabbatar da ita wasu kuma sun ce a wasu sun ce a in dai a in dai an samu fi'ilu shart sannan aka samu jawabu shart to ko da na fayi ya zo ko da fa'un ta zo to jazama za a yi sai suka yi hujja da wannan riwaya ta hadis su kuma waɗanda suka rarrabe sai suka yi hujja da waccan aya zaruni wa ƙala fir'aunu zaruni aqatul musa ko su kuma masu cewa a'a ai gashi an ji ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ga fa'un kuma hani ba na fayi ba hani an ka samu ma amma kuma an ji an ɗaure jawabu shart man akala min hazihi shajarati fala ya ƙaru masjidana suka ce saboda haka ya halatta to haka suka faɗa su kuma waɗancan sai suka yi hujja da ruwayar man akala min hazihi shajarati fala ya ƙaruba masjidana Mm. akwai wannan ruwaya Mm. to sai mi Hmm? amma wasu sun yi tawili ga hadisi sun ce shi fala ya ƙaru ba jawabi ba ne wai badali ne badali ne akan a, shi fi'ilin da ya gabata na hani an gani shi wadda aka yi man akala min hazihi shajarati fala ya ƙaru masjidana suka ce can ƙarshen hadisin an ce yi uzina birihin birihin saumi ko yi uzina birihin saumi duk wanda ya ci tafarnuwa to kada ya kusanci inda muke sallah don kada ya cutar da mu da warin tafarnuwarsa ko albasar da ya ci to suka ce yi uzina shi ne jawabin sharɗi ko ba fala ya ƙarubu ba su da haka fala ya ƙarubu a wurinsu shi ne fi'ilu sharɗi jawabinsa yi uzina birihi tsauni a ga an yi haka waccan ƙa'ida kuma ta rushe ta riga ta rushe kenan wannan fa'un da aka kawo da lamun ta nahayi da aka kawo? da fi'ilin da ke gabaninsu su za su tsaya matsayin fi'ilu sharti jawabu shar yi uzina tare da shafe ya'un harfi illa ba yi uzina ba yi uzina bi ma'ana kar ya kusanci masallacin sai ya cutar da mu sai ya cutar da mu shine jawabu sharti to kuma wannan shi ya fi shi ya fi dacewa da ma'anar hadisin amma baya goyon bayan waccan ƙa'ida da mun ka ambata a farko to amma dai tun da ƙur'ani ya zo da ita sai a yi amfani da ita babu wani ishkali to sai mi Hmm? sai mu tsaya na wani sati mu tashi jawazimul fi'il ko فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته